الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 11 ga watan al-muharram shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi ne yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am ana kabbaran da ake yi wani lokacin da ake karanta ayar Qur'ani a fassara yana da asali a cikin sunna
kamar wacce kabbara kamar da ana ta Allahu Akbar
wai kabbara ta wajen wa'azi ana yin kabbara amma ba a kowane lokaci ba ita kabbara ana yin ta lokacin da abu ya baka mamaki ya wuce iya sanin kada tunaninka a lokacin nan in ma a ce Allahu akbar ko kuma a ce subhanallah kamar yadda hadisi ya gabata a darasinmu na tauhidi hadisin abu waki da allaifi Allah ya kara masa yadda wanda sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai zuwa hunayi wanda hunai ɗaya ne daga cikin yaƙe-yaƙen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yi shi ne ake kiran shi yaƙin hunai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka wuce da wata magarya wadda ake kiranta da suna zatu anwa ma'ana ma'abuciyar rataye-rataye wanda ita wannan itaciya ta magarya mushirkai na rataye makamansu a jikinta don neman albarka in sun fita fagen hama su samu galaba akan abokan gabarsu sahabbai da suka ga haka sai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ija allana zata anwa kama lahum zatu anwa ya rasulullahi ai ya kamata mu ma ka kebance mana wata magariya mu ringa rataye makammanmu kamar yadda abokan gabarmu suke da tasu maza Allah sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inna hasuna maza Allah ya yi kabbara saboda abin ya girmama maza Allah ya ce lalle wannan hanyoyi ne na waɗanda suka gabace ku maza Allah ya ce laƙadu kultum kama ƙala ashabu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun manzo Allah yace tabbas kun fada kamar yanda mutanen annabi Musa alaihi salam suka fada ga annabi Musa lokacin da Allah ya ketare teku da su bayan ya hallaka abokin gabar su Fir'auna da mabiyansa suka tarar da wasu jama'a sun dukufa akan bautar gumaka sai suka ce ma annabi Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma ai ya kamata Musa ka sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa kamar yadda waɗannan jama'a suke da gumakansu annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun lalle ku jama'a ne waɗanda kuke jahiltar karshen lamarin ku ba ku san iya sharri da mugunta na bauta ma wurin Allah inda kun san da haka da ba za ku nema ba sai maza Allah yake cewa na rantse da ubangijin da ya halicce ni hanyoyin waɗanda suka gabace ku na al'ummu maza Allah ya ce za ku bi su sau da kafa an gane ku hazuwar kuzzati bil kuzza yanda gashin kibiya wani baya zarta wani idan an hada an musu yanka daya irin gashin tsuntsu da ake sanyawa a jikin kibiya yanka daya ake musu da almakashi to haka daidai da daidai ba wani sabani da za ku yi da su har manzo Allah yake cewa da za su kutsa wato shine ramun damu manzo Allah yake kuma sai kun kutsa to a shahida anan abinda muke so mu gane abin da ya girmama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin ya bashi mamaki ya bashi al'ajabi manzon Allah kabbara yi a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce subhanallah to don haka a nan lalle a wajen wa'azi in ka ji abu ya girmama ba laifi mutum yakan iya yin kabara amma ba haka ba kawai duk abin da aka faɗa ka fahimta ko baka fahimta ba sai kabbara wannan bai dace ba yana daga cikin kuma abubuwa waɗanda suke na shawwashe shi mai wa'azi da waɗanda suke masu sauraro na
kuma ba da mai hutu ya sallah yana iya yin sallah a cikin irin majalisar nan kamar Allah sa ya
wani misali mutumin da aka tsare shi a kurkuku a ɗaki wanda yake mai kazanta babu ruwan da zai yi arwalla babu ƙasar da zai shafa ya yi taimama kuma ga lokacin sallah ya yi yaya zai yi hakanan zai yi sallar ba tare da arwalla ba ba tare da taimama ba in har fuskantar alƙibla ma ba zai yi ba duk inda yake fuskanta sai ya yi sallah wannan shine ka'ida la yukallifullahu nafsan illa wusa ubangiji ta'ala bai ya dura ma rai wani abu face gwargwadon iyawarta haka kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu kafin Allah ya shar'anta mana taimama duk lokacin da suka kasance a inda babu ruwan da za su yi arwalla in lokacin sallah yayi haka suke yin sallah har Allah ya shar'anta mana taimama cewa in babu ruwa to za a shafi kasa a yi taimama an gane ko don haka wannan shine ka'ida in babu ruwa ba kasar da mutum zai shafa ya taimama ga lokacin sallah ya to haka zai yi sallar kuma ba maganar cewa ya rama nan gaba kamar yadda wasu malamai suke ganin cewa za ka yi sallar amma duk lokacin da ka samu ɗaya daga cikinsu ramawa za ka yi wasu ko suke ganin cewa ba za ka yi sallar ba sai in ka samu ɗaya daga cikinsu in ma ruwa in ma ƙasa sannan ka yi taimama ka yi sallah kamar yadda maganganu ne guda hudu a malikiya shine wani malami ya tsara su yake cewa wa mallam ya shidma an wala mutayammama fa arba'atu aqwali yahkina mazhaba yusalli wa yaqdi aqsa ma qala maliku wa ashhabu yaqdi wal ada'u li ashhuba yusalli wa yaqdi haka ibn al-qasim yace sallah zai yi in lokacin ta yayi ba tare da arwallar ba kuma ba tare da taimawa ba wa ya ƙabi amma duk lokacin da ya samu ɗaya daga cikinsu to dole zai yi kenan ya rama sallah sun kuyan abin da shi al'imamu malik ya faɗa cewa ba zai yi sallah ba ba zai rama ba shi kenan ta wuce shi kuma wato malam ashabu ya ce ya ƙabi ba zai yi sallar ba amma in ya samu ɗaya daga cikinsu sai ya rama sallah wal'ada'u li ashura shi kuma malam ashab ya ce kawai in lokacin yayi ba tare da arwala ba tare da timama ba haka zai yi sallar kuma ta yi ba magana rama wannan magana ta karshe ita ce mafi inganci ita ce aya ta alkur'ani za ta zama dalili akan ta la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha na'am ya kasance kuma a kasa ne kamar fitsari da yake aka sa yana to ai duk maganar ɗaya ce babu kasar taimama babu ruwan da zai yi a rawalla to ai kuma an yi bayani kuma in wata tambaya ka ce ta daban kenan sai ka yi tambaya amma ai shi abin da ya yi tambaya ya yi tambaya ne babu ruwa babu taimama babu kasar da zai shafa ya yi taimama daɗin fa'ida muka ce ko da baya fuskanta alƙibla sallah zai yi duk inda ya fuskanta shi kuma ai daman ka'ida in ba za ka iya yin sallah a tsaye za ka yi a zaune idan ba za ka iya yi a zaune za ka yi a kwance akan haka irin ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na'am
an bala gurin da ba su da yake yin kasar ba yake yin kasar su ce shi kasar ba ta tabbata a kan shi ba saboda ba zai shi a ga mishi da ta yadda za a yi kasar da kuma suke bin shi kuma dole ne ku suka sanda irin kamar da suna da kamar gida
wai kuna cikin tafiya shi ɗayan sai yake ganin cewa har yanzu ba a kai ba gwargwadon da ya dace a yi ƙasar sallah ko kuma kuna ganin an kai sai ya ce ba zai yi ba kuma shine a matsayin limamin ku cika sallah zai yi cika za ku yi ko kuma ƙasar za ku yi iya abin da za a yi cikawa za ku yi an gane ko illa kasancewar shi yana da jahilci menene jahilci in dai tafiya za a iya kiranta bulaguro a al'adance an gane ko daga an fita bayan gari shikenan kasar sallah za a fara lokacin da kuka isa bayan gari babu wasu gidaje a gabanka babu a damarka babu a hagunkinka to daga nan ma in lokacin sallah yayi kasar ta za ku yi ba dole ba sai kun kai gwargwadon kiloluwan da su malaman da suka tafi akan cewa sai in tafiya ta kai mil 48 su ma ba suna nihin ba sai ka kai gwargwadon wannan kiloluwa sannan za ka fara yin kasar su sun kayyade ne akan cewa bulaguran da za ka yi in dai ya kai mil 48 to a nan abin da ya dace kai kasarin sallah kamar yanzu misali mata mai kilo na wuce to kaga kamar mata mai ita ce daidai kasarin sallah a fadar su jumhurin malamai domin shi wannan mil 48 abin da yake badawa kilo 82 da kusan metar 600 a kaɗan dai ka bar shi kilo 83 to su a iya abinda suka tafi bulaguro wanda daga nan in ya kai mata mai shine akan iya kasar sallah in bai kai mata mai ba amma ba za a yi ba amma ba suna nihin cewa sai ka je mata mai sannan za ka fara yin kasar sallah a maganar su in ka fara wannan bulaguro daga ka je da police kenan babu wasu gidaje a gaban ka babu wasu a damar ka babu a hagunkin ka daga wannan lokaci sai ka fara kasar sallah in lokacin sallah ba suna nihin ba sai ka kai gwargwadon wannan tafiya tare da cewa bayani ya gabata magana mafi inganci mafi rinjaye bulaguro ba shi da wani adadi wanda za a ce mutum ba zai yi kasarar sallah sai in ya kai wannan gwargwado wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi idilakin asabar ubangiji ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah idan kun yi bulaguro ban kasa ubangiji ta'ala ya ce babu laifi a kanku da za ku yi kasarun sallah mai hudu ku dawo da ita ta zama biyu to a nan ubangiji ta'ala bulaguro kadai ya faɗa bai ce ba in ya kai mil kaza ko kuma bulaguro kaza ko banda bulaguro kaza kamar yadda malamai suka yi bayani kuma tare da cewa ya tabbata a cikin sahihu muslim Anas dan Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita bulaguro mil uku ko kuma farsaki uku mazan Allah na kasarin sallah mazan Allah yana kasarin sallah to don haka a ka'ida a nan babu wata mag- babu wani dalili tabbatacce wanda ya nuna cewa sai an kai mil 48 duka dai kiyasi ne suka yi amma a magana mafi inganci malamai suka ce za a dawo al'ada duk tafiyar da a al'adance kamar misali a nan za mu iya ce mata bulaguro to ya halatta mutum ya yi kasarin sallah ko mun gajartar ta yanzu misali mutumin da ya tafi murya idan za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya to wannan ya halatta mutum ya yi kasarin sallah amma idan za mu faɗa ga wanda ya tafi murya mu ce ya tafi unguwa to wannan ba zai yi kasarin sallah ko mun nisan tafiyar dole iya a nan abin da za a dawo za a dawo al'urf shine al'ada kenan duk tafiyar da za a kirayi ta bulaguro a al'adance ya halatta a yi kasarar sallah duk tafiyar da ba za a kirayi ta bulaguro ko mun nisan ta to baya halatta a yi kasarar sallah shine ka'ida to a nan mil uku manzon Allah ya fita amma ya yi kasarar sallah na'am
sallah da ya taɓa biyu na ƙarshe wanda ake karanta fasiya kare kuma da yawanci ya ƙara wata sura abu ko ba da ta kama
wai misali raka'a ɗaya ta ƙarshen magariba ko biyu na ƙarshen isha ko biyu na ƙarshen azahar ko la'asar sai ka ƙara sura shin kabli za ka yi ko ba'adi ba maganar kabli ba maganar ba'adi kuma ya ma halatta ka ƙara sura kamar yadda hadisai ne tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wai dangane da faɗar ani sai liman ya fara za ku faɗa ko kuma kasancewar bayan ya ce wala bawalin ba za ku jiran cewa sai ya fara cewa amin lalle haka nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ba sai ya fara faɗa ba a iya abin da ya ce إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين maza Allah ya ce idan liman ya ce ghairul maghdubi alaihim wal dallin maza Allah ya ce ku ce amin a wata riwaya ya ce idza ammana al imamu fa amin idan liman ya fara amin kuma ku ce amin in ka dauke shi kenan idza shara'a fit ta'min ko kuma ka ɗauke shi iza an mana da imamu kenan iza balaga mahallatta ne in ya kai inda ake cewa amin a ina ne ake cewa amin kenan wala bani fa aminu maza Allah ya ce ku ce amin don haka dai ka'ida da zaran ya ce wala bani to anan kawai amin za ku faɗa anan ba maganar a jiran sai liman ya faɗa sannan ku faɗa anan tarayya ake buƙatar ku yi da shi nan kaɗai ne kake zama abokin liman an gane ko wajen yin amin domin a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa duk wanda amin kinsa ta yi dace da ta mala'iku to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa domin lokacin da ku kuke faɗa mala'ikun da suke cikin sama su ma faɗa suke in aka yi katarin amin kinku ta yi daidai da tasu sakamakon da zai biyo baya duk abin da kuka aikata na zunubi wanda ya gabata Allah zai gafarta muku daɗin fa'ida hatta da shi liman an sunanta masa ya ce amin saɓani ga malikiya da suka ce limami ba zai faɗa ba a inda yake bayyanar da karatu kuma su ma mamun malikiya suka ce ɓoyewa za su yi ba za su bayyana ba amma abinda nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana liman yana faɗar amin mamu suna faɗa kuma bayyana ta suke domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mamu suka kwashi amin sai masallaci ya kai yana gumza darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajji mun tsaya karshen wato babi na 142 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gwalgwadon yin addu'a a wurin ramukan nan guda biyu aljamratu subra wal jamratu wusta ko kuma ka ce aljamratu duniya wal jamratu wusta kamar yadda bayani ya gabata hadisin al-imamu zuhri Allah ya kara masa yadda wanda ya rawaito daga salim ibnu abdullah ibnu umar shi kuma daga mahaifinsa abdullahi dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya jefi rami wanda ke kusa da masallacin mina masallacin da ake kiransa da masjidul khaif an gane ku don haka ake ce mata aljamratud duniya ba don komai ba domin tana kusa da masallaci wanda yake na mina ya ce idan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya jefi wannan rami da tsakuwa bakwai tare da cewa dukkan tsakuwa idan zai jefa manzon Allah yana cewa Allahu Akbar ko kuma kamar yadda bayani ya gabata kenan ala isri kulli hasa karshen jefa kowace tsakuwa manzon Allah sai ya ce Allahu Akbar idan ya jefi wannan rami na farko manzon Allah sai ya dan gabata ya fuskanci alƙibla ya daga hannuwansa ya yi addu'a sai ya ce wa kana yu'ilul kufa wato maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance wato yana tsawaita tsayuwa kamar yadda ibn Umar Allah ya kara masa yadda wanda ya rawaito hadisin yana tsayuwa tsayuwar da ta kai gwargwadon wato karanta suratul baqara ka'ida malaman hadisi suka ce marwaici shi ya fi kowa sani game da riwayarsa shi ya rawaito cewa manzon Allah yana tsayuwa kuma tsayuwa mai tsawo sai aka samu shi ibnu umar idan ya tsaya gwargwadon yadda za a karanta suratul baqara haka yake fuskantar alƙibla ya daga hannuwansa ya yi ta addu'a amma yau mun kwa suratul baqara a kaɗan mun yi bayanin cewa za ta ɗauka minti nawa minti hamsin domin kusan izihi biyar ce to kalla za ka samu mutum ya wuce wanda ya ma ya ɗan jima ne za ka samu wanda ya minti biyar zuwa goma to haka maza Allah yake tsayawa ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannuwansa ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a to don haka kenan bayan jifar wannan rami na farko mutum sai ya ɗan jakuɗa gaba menene hikima game da jakudawar saboda kada dutsen masu jifa ya same ka kuma don karka hallo janyo cunkoso ga jama'a sai ka fuskanci alƙibla ka daga hannu ka yi addu'a ka roki duk abin da kake da bukata a wajen ubangijinka subhanahu wa ta'ala in ma alkhairu waɗanda suke na duniya ko kuma na lahira kuma ana bukatar a tsawaita addu'ar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tsawaitawa shine sai ya ce kuma ya ati aljamratar saniya sannan sai ya je ma ramin na biyu wadda ake kira kenan aljamratul wusta fa yarmiha bi sab'i hasayat manzon Allah sai ya jefe ta wato da tsakowa bakwai yukabbiru kullama kullama rama bi hasa a duk lokacin da ya jefa tsakowa sai ya ce Allahu akbar don haka kamar yadda muka yi bayani wannan riwaya da wadda ta gabata da ya ce ala itri kulli hasa kenan a nan bayan jefawar kenan fadar Allahu akbar take biyo baya kuma ba laifi kenan da jifar da kabarar su zaman tutare duka akwai yalwa a cikin haka ko kuma kabbarar ma ta rigayi jifar amma abin da yafi dacewa kamar yadda yake cikin wannan riwaya kenan sai in ka jefa sai ka ce Allahu akbar sai ya ce kuma yana hadiru zatal yasar mimma yalil wadiya sannan wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gangara wajen da wajen hagu mimma yadil wadiya wato abin da ke kusa wato da wannan kwari fa yaqifu mustaqbil alqibla maza Allah sai ya tsaya yana mai fuskantar alqibla rafi'an yadayhi yadu halin yana mai daga hannuwansa yana addu'a yanda ka tsaya a ta farko kai addu'a mai tsawo to haka a ta biyu ma ana buƙatar wato ka tsaya tsayuwa mai tsawo ka yi addu'a illa kasancewar a ta biyun wajen hagun za ka gangara kamar yadda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi amma a na farko gaba manzan Allah ya ya gabata da ya gaba manzan Allah sai ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya daga hannu ya yi addu'a kamar yadda muka yi misali wannan tawulkin da yake gabanmu shine kenan kamar misali yankin mina wannan shine rami na farko wannan shine na biyu wannan shine na uku kenan wannan na farkon a nan da ya tsaya da ya yi jifa sai ya yo gaba nan kenan an gane ko ya yo gaba wato ya tsaya ya yi addu'a ya fuskanci alƙibla ya addu'a amma da ya zo ya jefi kenan na tsakiyar sai ya ɗan gangara kuri kenan wajen hagun wajen hagun kinsa a nan ya fuskanci alkimla sannan ya daga hannuwansa ya yi addu'a an gane ko kamar yadda shi wannan rami na uku jamratul kubra shi ma daga nan rami maza Allah sallallahu alaihi wasallama ko ramin ya yi jifa kamar yadda bayani ya gabata a hadisin abdullahi dan mas'ud kenan abin da muke so mu gane da rami na tsakiya da na biyu su wannan suna da gangare suna da korai an gane ko amma shi na farkon kasancewar shi akan tudu yake mafi yawan shi to a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ya fuskanci alƙibla ya yi addu'a amma da ya zo ya jefi kenan rami na biyu sai ya gangara wajen kenan hagunkinsa shine ya ce kuma yana hadiru zatar yasar a wancan riwaya zatar shimal mimma ya lilwadiya yake cewa abin da ke kusa wato da wannan kwari a nan manzon Allah ya tsaya ya yi fuskanci alƙibla ya yi addu'a sai ya ce kuma ya ati da jamratar lati inda aqaba sannan sai ya je ma ramin da ke wajen aqaba wanda shine ake kira da jamratul aqaba al-kubra kenan sai ya ce fa yarmiha bi sab'i hasayat maza Allah sai ya jefe ta da tsakuwa bakwai yukabbiru inda kulli hasa yana cewa Allahu akbar a wurin jefa dukkan tsakuwa kuma yansarrifu wala yaqifu inda sannan manzon Allah sai ya juya baya tsayawa yayi addu'a a ramin na uku kenan ya abin da muke so mu gane tsayuwa a fuskanci alƙibla domin yin addu'a ya keɓanta da rami na farko da na biyu amma na uku tsayawa a yi addu'a wannan bid'a ne iya abin da yake sunna ka juya ka tafi ka shiga sha'aninka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya ya tafi wanda bayani ya gabata sunna kana biyu ce akwai sunna fi'iliya akwai sunna tarkiya duk abin da manzon Allah ya aikata aikata shi sunna ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari bai kusanci Allah da shi a matsayin ibada to barin shi sunna ne don haka wani sahabi yake cewa dukkan abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su aikata ba a matsayin ibada suka kusanci Allah da shi to kuma kar ku sake ku aikata a gane ku kar ku sake ku aikata barin shi barin shi ne sunna yau za mu tashi babi na gaba shine yace kullu ibadati lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fala ta ta'abbadu biha duk abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su aikata shi ba a matsayin ibada suka kusanci ubangiji da shi to kuma kar ku sake ku aikata saboda su ne fiyayyun al'umma su ne zaɓaɓɓu waɗanda suke zarata duk abin da ka sani wanda yake na alkhairi to sun fi mu sanin shi lauka na khairan lasa bakuna ilaihi to don haka kasancewar ba mu da wani abun koyi dole sai su su ne mazan jiya waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani ya sauka a gaban su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka rawaito ma al'umma duk wani abun da zai kusantar da mu da ubangiji sun fi mu sanin shi kuma sun fi mu tsoron ubangiji subhanahu wata'ala sun fi mu tsara dokokinsa ba mu da wani abun koyi illa su domin su suka rayu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka koyi ibada a aikaci. Ana abu abdullahi Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah babu tili ba da rami lijimari wal harki kabla da ifaba. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن أيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولي ولحله حين أحل ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها al'imamu bukari Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin shafa turare bayan wato jifa na farko kuma bayan yin aski kafin ɗawakul ifada an gane ko? domin kasancewar a ranar goma ga watan zulhijja duk wani alhaji yana da wasu ayyuka kamar guda hudu waɗanda suke gabansa wanda farko shine jifa abinda zai biyo baya soke hadaya in ta sokewa ce ko yankawa idan wadda ake yankawa ce sannan aski sannan dawakul ifada wanda shi kuma a tahallulul awwal bai ya tabbata sai idan mutum ya aikata biyu daga cikin abubuwa uku an gane ko abu na farko shine jifa abu na biyu shine aski shi kuma aski daman na kasancewa sai bayan mutum ya soke hadaya duk lokacin da kai jifa ka soke hadaya kai aski to wannan kayi tahallulul awwal don haka anan yace babu ɗibi baban da ke bayani game da halaccin shafa turare sai ce ba da rami da jimara wato bayan jifar rami shine aljamratul wannan akaba al-kubra wanda ita kadai ce ake jifa a ran goma ga wata sai ya ce wal halki kenan ai wa ba'adal halki bayan yin aski sai ya ce qabla al ifada kafin tawaful ifada me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda ya tabbata a ran goma ga wata bayan an kwana a musdalifa ba wannan a ran wato goma ga wata bayan an taso wato daga musdalifa kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baro musdalifa gaf da hudowar rana ba don komai ba don ya saba ma mushrikai domin su ba sa barin musdalifa sai rana ta hudu suna cewa ashirik ya sabir kamar yadda bayani ya gabata to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso daga musdalifa ba inda manzan Allah ya da zango sai da ya zo nan jamra al'aqaba al-kubra manzan Allah ya jifa da ya yi jifa me ya biyo bayan manzan Allah ya soke hadiyar shi sannan a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aski to shine a nan malam ya shigo da hadisin abdurrahman ibn al-qasim an gane ko amma fa karka fahimci sahibin al'imamu malik shi abdurrahman ibn al-qasim wannan al-qasim kin shine al-qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq wanda yana ɗaya daga cikin fuqaha'us saba'a daga cikin fuqaha'ul madina to shine wato shi wannan abdurrahman ibn al-qasim ya ji mahaifinsa shine al-qasim ibn muhammad Allah ya ji kansa sai ce wa kana afdala ahli zamani shi al-qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq shine fiyayyen wato mutanen zamaninsa fiyayye a wajen me ana nihi a nan wajen sani da Allah ya masa kuma da wajen kasancewar sifofi da halaye waɗanda suke nagari an gane ko kenan wannan a iya jama'a da suka fahimta shine fiyayye a wannan zamani shi tabi'i ne amma karka tafi akan cewa shine fiyayyen tabi'ai gaba daya fiyayyen tabi'ai nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana cewa wanda ake kiran shi da Uwais ibn Amir al-qarni wannan shine fiyayye daga cikin tabi'ai tare da cewa wasu malamai suna ganin abdullahi ibn al-mubarak al-marwazi wasu suna ganin al-hasan ibn abi al-hasan al-basri wasu suna ganin cewa sufyan ibn sa'id al-thawri sune fiyayyun tabi'ai to amma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa Uwais ibn Amir al-qarni shine fiyayyen tabi'ai to sai ya ce a nan wa kana afdala ahli zamani alkasim ibn muhammad ya zamanto shine fiyayyen wato mutanen zamaninsa masani ne kuma gashi da halaye waɗanda suke na kwarai shine yace wannan mahaifi nawa naji yana faɗar cewa ya ji aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama tana faɗa tayyabtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ta ce na shafe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da turare biyadayya hatai ne an gane ko aisha ta ce da waɗannan hannayen nawa kina a harama lokacin da ya yi nihin ɗaukan harami karka ce lokacin da ya ɗau harami domin shafa turare ga duk wanda ya ɗau harami in ma haji ko umra haramun ne sai ya kai lokacin da ya kunce harami kenan hina a harama ai hina a radar ikram lokacin da yi nihin ɗaukar harami sai ta ce wali hallihi hina a halla ta ce hakanan na shafi shi da turare wato domin kunce haraminsa lokacin da ya kunce harami shi ma a nan sai dai ka fassara shi lokacin da ya kunce harami domin kafin kunce harami haramun ne wato mai haji ko mai umra ya shafa turare sai ta ce qabla an ya tufa ma'ana kafin ya yi dawafi dawafu na ifada wa basa ɗatti ya daiha aisha sai ta shimfiɗa hannayenta tana nuna musu ta ce biyadayya hatai ne da waɗannan hannuwan nawa wannan salo ne wanda yake na karantarwa kana faɗa kuma kana nuna ma mutum a aikace to wannan mutum ya fi rikewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu irin wannan salo mazan Allah da yake son ya nuna ma jama'a inda takawa inda take me yake cewa attaqawa hahuna wa ashara bi yadihi ila sadrihi thalatha marrat manzon Allah ya nuna ya tsarshi zuwa kirjin shi yana attaqawa hahuna attaqawa hahuna wanda salo ne wanda yake da karantarwa wanda ya wuce a lissafa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike zinare da hannunsa na dama ya rike alharir da hannunsa na hagun manzon Allah sai ya daga sai ya ce ma sahabbai waɗannan abubuwa biyu haramun ne ga mazan al'umma ta sai ya ce halali ne ga matansu to don haka a nan shine Aisha sai ta shimfiɗa hannayenta sai take nuna musu tace da wannan hannuwan nawa tace na shafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da turare lokacin da zai ɗau harami kafin ya ɗauka ta ce haka nan lokacin da ya zo kunce harami bayan ya kunce ta ce da hannuwan wannan nawa na shafe shi da turare to don haka kamar yadda bayani ya gabata da ya taso daga musdalifa bai ya da zango ba sai da ya zo ya jifa da ya jifa ya soke hadayarsa aski ya yi sannan da ya yi aski aisha allah ya kara mata yadda ta shahi manzon allah sallallahu alaihi wasallama da turare tare da cewa aisha ba tare ba suka taho nan mina domin yin jifa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka wannan shine abin da malamai suke kai tare da cewa al'imamu malik Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa baya halatta mutum ya shafa turare don ya yi jifa ya yi aski ya soke hadaya sai ya je ya yi ɗawakul ifada ya gama sannan ya halatta ya shafa turare an gane ko kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda da ɗansa Abdullahi ɗan Umar suna kan wannan fatawa akan haka suka yi illa kasancewar wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda inda ya ci musu to da dole za su dawo daga kan fadarsu tunda a nan ita Aisha ta tabbatar mana cewa ta kabla an ya an ya dufa kafin manzon Allah ya je ya dawakul ifada ta ce na shafe shi da turare wanda wannan kuma na nuna mana wato hidima ta mace wato ga mijinta an gane ko sai masa kwalliya kamar yadda aisha take ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na ɗawainiya wato na yau da gobe babu qawafil wada قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه هو طاووس كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله المدني عن عمرو بن الحارث عن قتادة وابن دئامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato dawafin bankwana an gane ko wanda dawafin bankwana shine karshen aiki daga cikin ayyukan hajji wanda bayani game da hukuncinsa zai zo nan gaba shine a nan abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda ke cewa umiran nasu an ya kuna akiru ahadihim bilbait wato an umarci jama'a ƙarshen alkawalinsu wato ya kasance da ka'aba an gane ko illa annahu khuffifa anil haid sai dai cewa an sauƙaƙa ma macen da take cikin jini na al'ada ita wannan an rungumta mata lafazin umira a nan mabaniyu ne lil majhul kada tunanin ka je ko ina dangane da binciken wane ne yake umarni mai umarnin kai tsaye shine jakadan ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga bayinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk lokacin da kaji an ce an umarci mutane su yi kaza ko an hane su su yi kaza to kai tsaye tunaninka ya koma ga wanda ya ce a yin ko wanda ya ce a daina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai a cikin sunna ne an gane ko kamar yadda wato ummu adiya take cewa wato nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina an hane mu game da rakiyar gawa amma fa ba ana ce ba aka haramta mana ba kowa bai hane su illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a hadisin ta ita ummu adiya da take cewa umirna an nukhrija al-awatik wal huyyab wa zawatil khudur to don haka wannan umarni kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shine yace umiran nasu wato abdullahi dan abbas ya ce an umarci jama'a an ya kuna akhiru ahdihim bil bai karshen alkawalinsu ya zamanto wato da ka'aba ma'ana shine karshen rabuwarsu don haka shi dawaful wada kamar yadda yake ka'idar shi ba ka yin shi sai ran da aka tabbatar maka cewa yau za a tafi gida ran da ka tabbata ba za ka koma kwana a maka to a ran nan za ka yi dawaful wada kamar misali an ce jirgi yana jiran ku a jidda a judda yau za ku tafi kenan a wunin yau za ka yi kokari ka yi dawaful wada malamai suka ce in kai dawaful wada sannan kuma ka sake kwana to sai ka saki an gane ko sai ce illa annahu kuffifa anil haid sai dai cewa an sauƙaƙa ma mace mai jinin al'ada wadda take jinin al'ada to wannan ya sauka daga kanta to don haka a ƙarƙashin wannan lafazi malamai suka ce tawaful wada hukuncinsa wajibi ne dole ne wato mutum ya yi shi don haka sai ka sanya shi a cikin layin wajibatul hajji abubuwan da suke na wajibi a cikin hajji don haka wasu daga cikin magabata sun tafi idan mutum ya bar tawaful wada dole sai ya ba da fidiya an gane ko in ma ka yanka rago ko ka ciyar da miskini shida kowane miskini ka ba shi mudu ko kuma ka yi azumi uku tare da cewa al'imamu malik da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa matsayinsa sunna ce ba wajibi ba ne don haka in ka bar shi babu wani abu na fansa a kanka kuma hajjinka hajji ce ingantacciya illa kasancewar magana mafi rinjaye matsayinsa wajibi ne kamar yadda a nan siga ce daga cikinsu ya gugujo ya ce cewa umiran nasu an umarci jama'a wanda umarni kai tsaye idan ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa abin da yake fa'idantarwa shine wajenci don haka idan ka samu lafazin amara da duk yadda yake tasarrufi in ma amara ko kuma ya amuru ko wa amur to iya abin da yake fa'idantarwa wajenci kamar inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قل أمر ربي بالكسد sai ce illa annahu kuffifa sai dai cewa an sauƙaƙa an yi rangwame nan kaga gaba ta biyu wanda malamai suka tabbatar da cewa wajibi ne inda ba wajibi ba ne a farko ya za a ya ce an sauƙaƙa kenan da dole ne to amma mace wadda ta samu kanta a cikin irin wannan hali na jinin al'ada to ita an rangwamta mata an sauƙaƙa mata hadisi na gaba anas dan malik allah ya ƙara masa yadda ke ba almajiransa katada ibnu di'ama labarin cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azzahar da la'asar da magariba da isha a ina wato a nan mina sai ya ce sun maraka da rakdatan bil muhassab sannan manzon Allah sai ya kwanta ya yi an gane ko ya yi bacci bacci a nan kwarin muhassab an gane ko manzon Allah ya yi dan bacci a nan wato kwarin muhassab sun maraki ba sannan manzon Allah da ya tashi daga baccinsa sai ya hau raƙuminsa ilal bait manzon Allah ya tafi zuwa ka'aba faɓaɓa bihi manzon Allah ya je ya yi ɗawafi wanda ɗawafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi ɗawafi ne wanda yake na bankwana an gane ko wanda kenan wannan na tabbatar mana cewa dawafi wanda yake na ban kwana karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi kuma ya umarci al'umma cewa su yi kenan sunna ce wannan kauliya fi'liya amma ba muna nihi sunna sabanin wajibi abinda muke nihi da sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hukuncinsa wato wajibi ne sai ce ta ba a lais wato lais ibn sa'ad alfahami wato yama amr ibn al-harith wato mutaba'a game da riwayar wannan hadisi wato daga katada an gane ko shine sai ce haddathani Khalid an Sa'id sai ce an qatada anna Anas ibn Malik radiyallahu anhu haddathahu an nabi sallallahu alaihi wa sallam باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي أنا عبد الرحمن بن القاسم أنا أبيه أنا عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت هيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حابت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذن قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم أنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة عن امرأة طافت ثم هابت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن إكرمة قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة هو وضاه هو عبد الله بن وضاه اليشكري عن منصور هو ابن المؤتمر عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن الأسود هو ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يهل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فهابت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وأمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنئيم فأهلي بأمره وموئدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنئيم فأهللت بأمرة وهابت صفية بنت هيي رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا إنك لحابستنا أما كنت قفت يوم النهر قالت بلى قال فلا بأس انفري فلقيته مسئدا على أهل مكة وأنا منهبطا أو أنا مسئدة وهو منهبط وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا wato wannan babi ne wanda ke bayani idan wato mace ta yi jinin al'ada bayan ta yi ɗawaful ifada an gane ko lafazin afabat a nan abinda ake nihi da shi shine kenan al'ifaba afaniya domin akwai kwararowa ta farko wadda za a yi ta daga arafa zuwa musdalifa ko kuma ka ɗauka tun daga arafa har zuwa mina domin yin jifa ana kiranta al'ifabatul ula in ka kasa ta kashi biyu al'ifabatul saniya daga nan mina zuwa maka domin yin ɗawakul ifada in kwa ka kasa ta kashi uku kenan na farko al'ifabatul hula kenan daga arafa zuwa musdalifa domin a yada zango a kwana a nan al'ifabatul saniya daga musdalifa zuwa mina a sadisa daga mina zuwa wato harami domin yin ɗawafi to nan shi ne ubangiji ta'ala yake cewa fa'iza a fabutun min arafatin fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين سيتي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم to anan shine yace babun idza hadatil mar'a ba'da ma afadat wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mace idan ta yi jinin al'ada jini ya zo mata bayan ta yi dawakul ifada shin dole ne a kanta za ta ci gaba da zama a makka sai lokacin da ta samu tsarki ta yi ɗawakun wada ko kuma juyawa za ta yi ta koma garin kamar yadda bayani ya gabata ɗawakun wada matsayinsa wajibi shine iya abin da malam ya tambaya idan mace jinin al'ada ya zo mata bayan ta yi ɗawaful ifada ci gaba da zama za ta yi a makka sai lokacin da ta samu tsarki ta yi ɗawaful wada sannan ta tafi gida ko kuma hakanan za ta tafi ba tare da ta yi shi ba to shine a nan malam ya shigo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda wanda daɗin fa'ida a nan hanyar da malam ya shigo da hadisin hanya ce ta abdullahi ibn yusuf at-tinnisi wanda almajiri ne na al-imamu malik shi kuma al-imamu malik daga malaminsa abdurrahman ibn al-qasim kenan yana da malami abdurrahman ibn al-qasim sannan kuma yana da almajiri mai suna abdurrahman ibn al-qasim an gane ko duk da cewa ba mamaki malami ya yi riwaya daga almajirinsa wannan duka ya tabbata a wajen magabatan kwarai al'imamu bukari ya rawaito hadisi daga al'imamu turmizi wanda al'imamu turmizi almajirinsa ne to illa kasancewar abdurrahman ibn al-qasim a nan ba wancan ba ba misiri wanda almajirin al'imamu malik sai ya ce ana abihi kenan mahaifinsa shine al-qasim ibn muhammad shi kuma daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ke cewa anna safiya ta binta huyai lalle safiya bintu huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda habat wato jinin al'ada ya zo mata fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi dawaful ifada ya nemi ya kusanci safiya aisha sai ta ba shi labarin cewa ai jinin al'ada tana cikin jinin al'ada to shine sai manzon Allah ya ce a habisatu nahi yanzu safiya tsida mu za ta yi ta hana mu komawa gida akan lokaci wanda bayani ya gabata a kan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gama hajji ya koma gida wanda kuma shi ya tabbatar mana fiyayyar hajji mutumin da yana gama hajji ya yi gaugawa ya koma zuwa ga iyalinsa domin suna cikin bege da shauki wanda yake na haduwa da kai da manzon Allah ya gama jifa a ran sha uku ga wata kamar yadda bayani zai zo nan gaba a wayewar sha hudu ga wata a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a sai kama hanyar madina to shine anan yake fada a habisatu nahiya shi yanzu safiya tsida mu za ta yi ta hana mu tafiya akan lokaci qalu sai suka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna haqad afadat ai tuntunin ta yi dawa ku ne fara qala sai manzon Allah ya ce fala izan ya ce to tunda ta yi dawaful ifada alhamdulillah fala ai babu maganar ta tsira mu kenan kawai tafiya za mu yi an gane ko qala sai manzon Allah ya ce fala kenan ba maganar ta tsira mu izan tunda ta riga ta yi dawaful ifada kaga wannan dalili ne a bayyane wanda ke nuna cewa in dai mace ta yi dawaful ifada idan jini ya zo mata to ba maganar sai ta yi jiran ta samu tsarki ta yi dawaful wada wannan dawaful wada ya sauka daga kanta kamar yadda ya gabata a wacce riwaya illa annahu khuffifa anil ha'id sai dai cewa an sauƙaƙa ma mata masu jinin al'ada shi ya sauka daga kansu kuma babu wata fidiya da za su bada a wannan hadisi na gaba ikrima ke cewa anna ahlal madina sa'alu ibn abbas radiyallahu anhu ba mutanen madina sun tambayi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda an imra'atin tafat umma hadar dangane da matar da ta yi dawaful ifada sannan kuma jinin al'ada su yi zo mata ba tare da ta yi dawaful wada ba ta gama ta yi dawaful ifada wannan dawaful ifada shine karshen rukuni daga cikin arkanul hajji a gane ko kamar yadda bayani ya gabata hajji tana da rukunai hudu rukuni na farko niyya na biyu tsayuwa arafa na uku dawakul ifada na hudu safa da marwa wanda shi safa da marwa kai tsaye ne na biyu bayan dawafi to ta rigai ta gama sun mahabat sannan ta yi jinin al'ada aka tambayi dan abbas yaya tsayawa za ta yi sai ta tsarkaka ta yi dawakul wada sannan ta koma gida ko kuma tana iya tafiya ta bar shi qala lahum dan abbas sai ce musu tanfir yace kawai gabanta za ta kada ma'ana gida za ta tafi ba maganar ta dakata qalu sai mutanen madina suka ce la na akuzu bi qaulika wa nada'u qawla zai ai ba za mu dau fadar ka ba mu bar wato fada ta abu wannan ta zaid ibn sabit ma'ana ba za mu dau fatawar ka ba mu bar fatawa ta zaid ibn sabit domin su suna fifita zaid ibn sabit akan abdullahi dan abbas qala sai ibn abbas yace da su yace ba abin tashin hankali bane ba abin rikici bane idza qadimtum madina idan kun koma gida madina yace fasalu ku tambayi masana kamar yadda Allah yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun amma idan kai ne aka ce yau ba za mu karɓi maganar ka sai dai maganar malam wani sai ka tada hankali a nan to abin da za ka yi sai ka ce a ku je dai ku tambayi masana kamar yadda shi a nan ibn abbas da suka faɗa masa lana a kuzu bi kaulika ba za mu karɓi faɗar ka wanda da ku kaula zaidi mu bar faɗar zaidi wani sabit ala sai yace in za ka dimtumul madina in kun koma birnin ku na madina fasalu yace ku tambayi masana faqadimul madina suka dawo madina fasa'alu sai suka yi tambaya kamar yadda shi dan abbas ya ce in sun dawo su yi fakana fi man sa'alu ummu sulai daga cikin jama'ar da suka tambaya akwai ummu sulaim allah ya kara mata yadda uwar anas dan malik an gane ku sun tambayi malamai da dama to daga cikin waɗanda suka tambaya akwai babbar wannan malima ummu sulaim فذكرت حديث صفية سيتبا سلابار حديثي نا صفية تشي غاين دا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Safiya da aka ce masa ta yi jinin jinin al'ada ya zo mata manzon Allah ya ce in tseda mu zaki aka ba shi labarin ta yi dawaku ne fada manzon Allah ya ce to tunda kin riga kin yi dawaku ne fada ba maganar mu dakata kenan kawai mu musa gaba mu tafi shine sai ya ce rawahu Khalid wa Qatadatu an Ikrima yace Khalid alhazza daga tada ibn di'ama sun rawaito wannan hadisi daga ikrima kamar yadda ayyub ibn abi tamima ya rawaito a wannan riyo hadisi na gaba na dawus kaisan al-yamani daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa rukhisa lil ha'id abdullahi dan abbas ya ce an yi rangwame ga mai jinin al'ada an tamfira idza afabat ta juya ta tafiyar ta gida wato idan ta yi dawakul ibada ba magana ta tsaya cewa sai jini ya ɗauke ta yi dawakul wada sannan ta tafi in dai ta riga ta yi dawakul ibada ba magana jira an gane ko tunda anan ya ce cewa rukhisa an yi rangwame kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine ya yi rangwame ana sai yake cewa wasami ita guna umar ya kulu inna ha la tanfir ya ce na ji abdullahi dan umar na faɗar cewa la tanfir wato mace mai jinin al'ada wato ba ta juyawa ba za ta juya ta koma gida haka shi dawus isnadin da ya gabata shi ne dai shi dawus kaisan al-yamani shine yake cewa wasami ita guna umar ya kulu na ji abdullahi dan umar na faɗa inna hala tanfir mace in ta yi ɗawafu da ifada in jinin al'ada ya zo mata ba maganar ta koma gida sai jinin ya ɗauke ta tsarkaka ta yi ɗawafu da wada in ya so ta kama hanya sun masami ituhu ya kulu ba ya ce sannan kuma bayan wani zamani sai na ji shi ya canza fatawa yana faɗar cewa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama ba kasa lahunna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu rangwame ba abun kunya bane ba a farko in ka ba da fatawa akan kuskure ran da ka fahimci daidai kuma ka dawo ka gyara wannan fatawa taka haka magabatan kwarai wannan shine alamar da take nuna cewa kai malamin Allah ne kuma ka fahimci inda aka sa gaba haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu wanda a farko haka yake ba da fatawa kamar yadda shi zai ibn sabit shi ma haka yake ba da fatawa da sauran magabata amma da shi zai ibn sabit da shi abdullahi dan umar gaba ɗayansu sun dawo daga kan wannan fatawa tasu umar allah ikara masa yadda shine bai dawo ba takan iya yiwa uzurinsa a nan wato hadisin bai cin masa ba inda ya cin masa shi ma da ya dawo to shine a nan ibn yake cewa na ji abdullahi dan umar na faɗa inna hala tanfir cewa mace mai jinin al'ada idan ba ta yi ɗawafin wada ba to ba maganar ta juya ta tafi gida sai jinin ya ɗauke ta yi ɗawafin ban kwana sannan ta tafi ya ce fun masami tuhu ya ku kenan don haka ana abin da muke so mu gane shi ɗawafin wada inda a ce ana yin shi kai tsaye bayan mutum ya yi ɗawafin ifada da an yi shi amma shi kawai sai lokacin da zaka koma gida kamar yadda manzo Allah yake kamar yadda yace umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait kenan sai in ka labta kaya kaya nihin tafiya sannan lokacin da zaka yi tawaful wada yace thumma sami'tuhu yaqulu sannan bayan wani lokaci sai na ji yana fada ba'ad kenan bayan haka yana fada bayan wani zamani yana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rangwamta musu kenan mata masu jinin al'ada ba magana su yi jiran samun tsarki domin yin dawaful wada wannan dawaful wada ya sauka daga kansu hadisi na gaba Aisha Allah ikara mata yadda take cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Madina za mu makka ta ce wala nara illal hajja ba abin da yake gaban mu kawai face hajji an gane ko wala nara illal hajja ba abin da muke gani abin da muka sa gaba face hajji fa qadima annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa birnin makka isarsa ke da wuya farkon abin da yi fa tafa bil baiti wa baina safa wal marwa manzon Allah ya yi ɗawafi da ka'aba kewayo bakwai manzon Allah ya zo ya yi raka'a biyu a makamun ibrahim sannan manzon Allah ya je kai kawo tsakanin safa da marwa su bakwai walam ya hilla aisha ta ce da ya gama wannan ɗawafin nasa an gane ko ɗawafin da ya yi da ka'aba da safa da marwa da ya manzon Allah bai kunce harami ba me yasa sai ta ce wa kana ma'akul hadiyu tare da shi akwai hadaya domin ya koro hadaya faɓafa man kana ma'ahu min nisa'ihi wa ashabihi duk jama'ar da suke tare da shi na matansa da sahabbansa gaba ɗaya kowa ya yi ɗawashi wa halla minhum man lam yakun ma'ahul hadi duk wanda bai kuro hadaya tare da shi da ya gama ɗawafi ya gama safa da marwa dole ya kunce harami kamar yadda manzon Allah ya umarni yace duk wanda bai kuro hadaya ba manzon Allah yace idan yayi ɗawafi yayi safa da marwa manzon Allah yace kunce haraminsa fahabat hiya wato aisha take cewa an gane ko kenan a nan aswad yake cewa fahabat hiya aisha sai ta yi jinin al'ada wanda jinin al'ada ko ya zo ma aisha kamar yadda bayani ya gabata lokacin da an kuso birnin makka an yada zango a wani dawa da ake kiran shi sarrif a nan jinin al'ada ya zo ma aisha maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga wajen aisha ya same ta tana rusa kuka maza Allah ya ce halin jini ya zo miki ta ce kwarai maza Allah ya ce wannan karki damu abu ne wanda Allah ya kaddara ma 'ya'ya mata 'ya'yan adam an gane ko maza Allah sai ya ce duk abin da mai hajji yake yi ki yi a gaira Allah ta dufi bil baiti maza Allah ya ce abu ɗaya ne ba za ki ba dawafi wato sai kin samu zarki to shine anan aswad yake cewa fahabat ya aisha sai ta yi jinin al'ada aisha ta ce da muka iso makka fa nasakna manasikana min hajjina ta ce muka aikata dukkan ayyukan hajjinmu aka zo da ita aka je aka tsaya a arafa da rana ta fada aka zo da ita muzdalifa da aka wayi gari aka zo da ita aka yi jifa an gane ko shine ta ce fanasakna manasikana muka aikata dukkan ayyukanmu na haji bayani ya gabata manasik jam'i ne na mansak mansak abinda ake nihi aiki daga cikin ayyukan haji kamar yadda yake cewa wa arina manasikana wa tubu alaina innaka anta tawwabur rahim falamma kana lailatal hasbati lailatan nafar wato yayin da wannan dare dare wanda yake na alhasba an gane ko shine kenan wato dare wanda yake na barin mina daren barin mina kenan shine dare wanda yake na sha uku an gane ko ga wanda zai jinkirta kenan ko kuma ga wanda ga wanda zai gaggauta ga wanda zai jinkirta kenan daren sha biyu daren sha biyu kenan in aka yi jifa na sha biyu wanda yake son ya jinkirta kenan iya jinkirinsa shine ran sha uku shine take cewa falamma kana lailatul hasba kenan anan ismu kana mahzuf ne falamma kana laila lailatul hasba lailatul nafar wato lokacin da daren ya kasance kenan dare ne wanda yake na alhasba kenan dare wanda yake na jifa lailatul nafar dare wanda yake na barin mina kenan ga wanda yake nihin jinkirtawa qalat ya rasulullah aisha sai ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kullu ashabika yarji'u bi hajjin wa umratin gairi ta ce dukkan sahabbanka ya rasulallahi sun koma da hajji da umra amma ban da ni kina wannan a daren sha uku ne aisha take faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi jifa a ran sha uku a nan kenan wannan wadil muhassab domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da zango wanda kar mu manta bayani ya gabata kenan sauka a nan wadil muhassab wanda wasu malamai suna ganin yana daga cikin ayyukan hajji an gane ko kamar yadda wasu daga cikin sahabbai kamar yadda aisha tana daga cikin su tace kawai dace ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ana shine sai take kai kukanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi duk jama'a za su koma da haji da umra tace amma ban da ni da ita za ta koma da haji kadai qala sai manzon Allah ya ce ma kunti tadufina bil baiti layali qadimna manzon Allah ya ce shin baki zamanto bakin yi dawafi wato a dararen da muka gabato kuntu la Aisha ta ce a saboda jini bai yanke mata ba har aka je wato ran tara ga wata aka fita arafa qala sai manzon Allah ya ce da ita to fakhruji ma akhiki ila tan'im ki fita tare da ɗan uwanki shine Abdulrahman ibn Abi Bakar ya ɗora ki a raƙumi ku tafi can zuwa Tan'im wanda Tan'im wajen Makka ne wanda wurin ana kiran shi Masjidu Aisha a yau fa ahilli bi umra manzo Allah ya ce ki je ki ɗauko umra wa mau'iduki makana kaza wa kaza manzo Allah ya ce wurin haduwa da ke ma'alƙawalta inda za mu haɗe wuri kaza da kaza manzo Allah ya ce in kun gama mu haɗu da ku a wuri kaza a wannan dare da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shirin in an wayi gari ran sha hudu kenan za su koma makka shine take cewa fa kharajtu ma Abdurrahman ila Tan'im sai na fita tare da dan uwana Abdurrahman wato zuwa Tan'im ba a halartu bi umra wato na ɗauko niyya ta umra na shigo wanda bayani ya gabata kenan al'ihlal shine ɗaukaka murya game da abin da mutum yake nihin yi na hajji ko umra wa habat safiyatu bintu huyay aisha ta ce safiya bintu huyay matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta yi jinin al'ada فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce atra halqa ma'ana Allah ya maida ta bakarara an gane ko ma'ana abinda ake nihi da akara wadda ba ta aibuwa akir macen da ba ta aibuwa an gane ko al'akar kenan rashin aihuwa ko kuma al'akar ya zama rauni kamar yadda yake cewa wa yau ma'akartu lil azara madiyaci halka ma'ana Allah ya jefe ta wato da ciwon makogoro ko kuma ya zamanto halka ma'ana Allah ya sanya gashin tezile wanda kasancewar wannan kalima ce wadda yahudawa suke amfani da ita wato ga mace injinin al'ada ya zo mata to irin waɗannan kalimomi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana amfani da su amma ba dan suna nihin hakikaninsu kamar irin su tarribati ya daka an gane ko irin su tarribati ya daka da sauransu wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai suna amfani da waɗannan kalmomi amma ba sa nihin hakikalin da suka kunsa irin su qatalahullahu an gane ko kamar yadda yake cewa qatalahumullahu qataluhu kaga ya aka ce qatalakallahu abinda ake nihi la'anakallah to amma ba sa nihin hakikalinsu wanda ainihin kalmomin addu'a ne kawai abubuwa ne suke gudana akan harshensu akwai kalmar da ake amfani da ita amma an riga an saba ne amma ba a nihin hakikalinta haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa aka ce to me yasa anan can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Aisha yace ma Aisha yace wannan fa al'amari ne wanda Allah ya hukunta ma ƴaƴa mata ƴaƴan Adam bayan da za a yi da haka manzo Allah ya ce duk abin da mai haji yake yi ki tawafi ne kadai ba za ki ba amma ita nan sai ce mata akara halka nan karka fahimci cewa yana nihin kaskanta wato safiya kowanne manzo Allah ya yi amfani da mahallinsa da ya dace ita Aisha manzo Allah ya same ta tana cikin hali wanda yake da kuka tana cikin damuwa jini ya zo mata tana ganin cewa kenan ba maganar haji to dan haka manzo Allah sai ya mata wannan kalma domin lallashi ita ku anan safiya manzon Allah ya nemi kusantarta sai ya same ta tana cikin wannan hali na jinin al'ada don haka kuma anan sai manzon Allah ya yi amfani da waɗannan kalmomi shi ne sai ya ce innaki la habisatun lalle ke safiya yanzu mai tsaida mu ce amma kunti dufti yawman nahar manzon Allah ya ce da ita shin yanzu baki yi dawafi ba a ran goma ga wata ranar layya qalat bala safiya ta ce kwarai ya manzon Allah na yi dawafi fada sai ya ce fala ba a satun da kin riga kin yi ban laifi in firi maza Allah ya ce wuce mu tafi Aisha ta ce falaki tuhu mus'idan ala ahli makka inda muka yi alkawari ta ce kafin na iso sai na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai hayowa ga mutanen makka ma'ana hanya kenan wadda take ta tudu ba ta korili ba ta ce wa ana munahabiba ni kuma ina mai gangarowa aw ana musida ko kuma ni ina mai hayo tudu wa huwa munhabit shi kuma yana mai gangarowa da jama'arsa an gane ku kenan ta je ta yi umrar ta gama a inda suka yi ma'alkawalta nan ne za su haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin juyawa za a yi a koma madina musaddad yake cewa qultu la an gane ku aisha sai ta ce kenan la a can da ya ce ma kunci ta dufi na bilbaiti layali ya kadimna kultula kenan a riwaya samusar da ya ce kultula aisha ta ce kultula shine sai ya ce ta ba abu jarir an mansur fi kaulihi la wato jarir ibn abdulhamid abbabbi riwayarsa daga mansur ibn al-mu'tamir wato ya ma kenan musaddad mutaba'ar wannan lafazi na la yanda shi ma yace qultu la kamar yanda ya faɗa a riwayarsa haka Aisha ta faɗa shi ma jarir a riwayarsa haka ya rawaito Aisha ta ce qultu la sai nace masa a'a ban yi ba kenan don haka wannan a takaice baban na nuna mana cewa idan mace ta yi jinin al'ada bayan ta yi dawaful ifada ba maganar ta jira cewa sai ta samu tsarki sannan ta yi dawaful wada kawai juyawa za ta yi ta tafiya ta kuma babu wani abu na fidiya a kanta kamar yadda a nan safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك